الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin sha uku ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya ولفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من تكن فصلي لما لن يقل كان شوى من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زام تاشي إندي كيشوى كراتون إشرن ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة منا شيدا سام الجنة قوات أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مسد الجنة وأن النبي يتدن الجنة نيمو ما من يددن الجنة نيمو كمر العشرة العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وسعيد وطلحة والزبير وطلحة والزبير سوقوما دك وأن يان الجنة إذا الله صلى الله عليه وسلم يا أنبتتي واسو يان الجنة cikin hadisai ingantattu tabbatattu hakan nan thabit ibn qais ibn shammas wato wanda bayan an saukar da wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kuma ya kasance mutum ne mai sauti yana da murya jahwariyu sautin haka sai ya kasance in ana majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tambaya ko zai yi magana muryar shi tana sama da ta kowa wannan ayar da ta sauka hankalin shi ya tashi kwana biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bai ganshi a cikin masallaci ko a majalisin sa ba haka ya aika a je a bincika mashi wanda Anas dan Malik ya ba da labari da haka da aka je an aiken ya da shi yana kuka ce mai lafiya ya ce na shiga uku na san kawai aiki na ya ɓaci sai na san kawai ni ɗan wutan saboda ga shiga shi na ɗaga sauti sama da na manzo sallallahu alaihi wasallam ɗan aiken ya dawo ya gaya wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinda thabit ibn kaisin ya ambata nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhab ilaihi فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة kaga wannan shaida ce da annabi sallallahu alaihi mai da aljanna wa ghayrihim min as-sahaba da wasansu daga cikin sahabbai kala su'kasha ibn mihsan sallallahu alaihi yace anta minhum ko da yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala azab daga ciki akwai barira wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abshiri lan tamassaki an-naru abada ko abdullah ibn abdullah ibn zubair shi ma annabi ya ce mai wuta ba za ta taba jikin shi ba hakan nan su bilal na sallam ya ce ya ji takun shi a cikin gidan aljanna a gaban shi ce menene mafi sa rai cikin ayyukan da kake wanne ka fi kyautata zato akan shi bai taɓa yin alwala ba sai ya yi sallah raka a biyu daga ciki akwai ainihin wato bilal akwai su da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishiri da ainihin wato aljanna duk da cewa dukkan sahabbai yan aljanna masu wannan suna da wani certificate na musamman suna da wata ijaza ta musamman daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al-ijazatu al-mu'ayyana afdalu min al-ijaza al-mutlaqa al-'amma a ayyana wani a ce an bashi lamuni yafi akan ya shiga cikin rububi amma sahabbai saboda faɗin Allah wa kullum wa'ada Allahu al-husna dukansu yan aljanna السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها, تحتها الأنهار لكن دكا صحابا النبي صلى الله عليه وسلم ين الجنة واندديب واتوأيهم أن تبتر بمنافكي بني wanda suke munafukai akwai wanda an san su akwai wanda kuma maradu ala nifaqi la ta'lamuhu nahnu na'lamu wannan su Allah zai tantance amma wanda muka samu labarin su daga cikin sahabbai wanda suka karfafu manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan dukkan su yan aljanna ne mun fahimci wannan ko malam yake cewa wayu kadruna bima tabatara bihi an-naqlu عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار أهل السنة والجماعة أهل الاتباع والأثر السلف الصالح suna masu shaidawa masu tabbatar da duk abin da ya zo mutawatir wato suna masu yadda da abubuwan da suka tabbata ta hanya mutawatira daga riwayoyi na ainihin malamai wanda aka ruwaito daga amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an da wani shima daga cikin sahabbai cewa mafi alkhairi cikin wannan al'umma bayan annabinta shine abubakarin sa'an nan sai umar wannan an ruwaito shi daga saiduna ali an ruwaito shi daga ibn umar an ruwaito shi daga sahabbai da dama wayu thallithuna bi uthman ahli sunna suna kawo na uku a cikin daraja wato shine uthman bayan bayan umar sai uthman من ثالث الخلفاء الراشدين ويربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين أنه أسيسك وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما دلت عليه الآثار كما ليند روايوي وتؤينهن سك ينوني أكن هكا الآثار دعك سام دقا مقباتا da athar na hadisai ma suna karfafar wannan magana cewa wato ainihin saiduna Uthman shine na uku sa'annan sai saiduna Ali yanzu kun ga ko a hadifin albishirin da aka yi musu da aljanna kaga ajira annabi ya kawo su Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna hadisi na rijiya da ana salama ya zauna ya sanya abu musa al'ash'ari ya mai gadi kaga shi ma uku ne suka zo a jere abubakar ya zo aka ce bashir lahu bil janna idan lahu wa bashir lahu bil janna umar ya zo aka ce idan lahu wa bashir lahu bil janna suka zauna gefe abubakar na gefen daman annabi cikin rijiyar yadda annabi ya zauna ya zira kafafuwan shi ciki haka ya zauna umar ya zo ya zauna gefen hagun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman da ya zo aka ce idan lahu wa bashir lahu bil janna wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu yace Allahu musta'an ya shigo ya zauna yana fesin dan Abubakar da Umar saboda rijiyar gabar ta cika a lokacin da Abubakar da Umar suka zauna a gefe na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga yana nuna daga Abubakar sai Umar sai Uthman sa'annan sai sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa kama ajma'a as-sahabatu ala taqdimi Uthman fil bay'a kuma kamar yadda sahabbai suka yi ijma'i akan gabatar da sayyiduna Uthman a gurin mubaya'a ta jagoranci da shugabancin al'umma wanda sirna ali yana cikin na farin wanda suka mai mubaya'a bal ma wasu athar sun kawo shi ya fara yin mubaya'a bayan janyewa da abdurrahman yayi ya bar ma uthman sayyidina ali ya fara kama hannun sayyidina uthman ya mai mubaya'a a ga ɗan shi'a in ya ce Usmanu bai cancanta ba to mai Aliyu ya yi kenan da haɗin bakin shi aka cuci al'umma aka ba wanda bai dace ba shugabanci idan sun ce taƙayya ce to ina jarumtar shi da suke ba da labari ai ana taƙayya inda al-makhafa inda al-jubni wal makhafa wa huwa ashja'u shuja'an ashja'u shuja'an wa absal mubtasilin mustabsilin mutum ne wanda yake jaso miqdam babu ko shakka haka yake wanda abinda suke ambata na wuce iyaka mata wato ainihin jarumta sayyidina ali to me zai sa yayi yayi taqiyya yana tare da wannan karfin da jarumtar ma bay'ahu illa li'annahu radiyahu wa radiya anhu wartadahu wa amina janibahu ليس يوم مبايع لأنه كان أهلا للبيعة عمر متن بقي متن شدي واتو أينهن ترشيح سو يرشح سوى دكا سو أهلا للخلافة هو النيدة تكنس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي علي ناتك عثمان ناتك علي يقداتي وعثمان يفارز ما جابوه sai malam yake cewa ma'a anna ba'd ahli sunna kanu qad ikhtalafu fi Uthman wa Ali radiyallahu anhuma duk da cewa wasu daga cikin ahli sunna a karan fari kenan sun yi sabani tsakanin sayyiduna Uthman da sayyiduna Ali wane ne yafi falala bai'a sun yadda bai'atu Uthman hiya al-ahaq thumma bai'atu Ali sayyiduna Ali ma bai yi jayayya ba bai nemi cewa shi ne ya kamata ya zama shugaba ba akan Uthman daga dukkan ahli sunna sun haɗu cewa bai'a ta Uthman tana sama da bai'a ta Ali radiyallahu ta'ala anhu amma gurin falalafa wasan ya halatta imamatul mafduli alal alal fadil na ƙasa ya zama jagora kan na sama kamar jaish usama بعث أسامة بعث أسامة أقول عمر أتك ده عمر أفضل من عثامة بلا مشاحة بلا مشاحة أما ضد هكا عمر يدي زمكرك أشن أسامة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليه تسسكي ساباني عثمان ده سيدنا علي وانيني يف درجة بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر bayan sun haɗu akan gabatar da abubakar da abubakar da umar wannan ba wanda ya yi saɓani kan falalarsu sai dai tsakanin musulmi da arni kawai kun gani babu saɓani tsakanin falalar abubakar da falalar ainihin wato umar tsakanin musulmi sai dai saɓani na asali da ke tsakanin musulmi da kafiri أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان جك حباني yace abubakar nake nufi da ya kira shi siddiqu ahmad sahibul ghari alladhi huwa fil magharati wan nabiy ithnan sai yace a'ni abubakar ina nufin abubakar as-siddiq alladhi lam yakhtalif min shar'ina fi fadlihi rajulan wanda a shari'ar mu dai ta musulunci sai dai in shari'ar ibnu ibnu saba'in ko amma shari'a ta musulunci dai babu mutum biyu da suka taba zama suna jayayya wai abubakar na da falala ko bai da falala umar na da falala ko bai da falala na a musulunci na sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu sabani amma addini irin nasu wato ainihin abdullahi ibn saba a addini irin nasu dabarisi da dusi da dabdabai a addini irin na wato ainihin su ibn al-alqami addini irin nasu khumaini addini irin nasu nikmatullahi al-jazairi su wannan akwai sabani can su karata ayyuhuma afdal to shine akai sabani tsakanin Uthman da Ali wa yafi falala muna tare faqaddama qaumun uthmana wasu suka gabatar da uthman wa sakatu suka yi shiru wa rabba'u bi ali sai suka ce na hudu shine sayyiduna ali wato sun yi as-sukut yani tawaqqafu fi tafdil suka ce uthman yana gaba da sayyiduna ali a shekaru da jagoranci sannan mai bi ma uthman shine ali ba su ce uthman ya fi ali ko ali ya fi uthman ba an gane ko wa'innan kafin kulluwar ijma'i sai a ce salaku maslakat taslim kuma ce salaku maslakat salami wal khalas wa qaddama qaumun aliyan wasu suka gabatar da ali suka ce sayyidina ali ya fi sayyidina uthman wa qaumun tawaqqaf wasu kuma suka yi tawaqquf ko waɗancan qaddamu uthman suka ce uthman ya fi sa'annan sai ali suka yi shiru ba su ce akwai wani rikici ba wasu kuma suka ce a aliyu ya fi falala sa'an nan sai uthman sannan wasu suka yi tawakkofi suka ce a mu ba mu ce sai na uthman ya fi ba mu ce sai na ali ya fi da abin da dalili bai bayyana gare ka ba tawakkofi ne mafitarka tawakkofi na kamar da lamarin zuwa ga allazi a'lamu mink malai ce lakin istaqarra amru ahli sunnah sai dai al'amarin ahli sunna ya samu daidaituwa ala taqdimi Uthman thumma Ali akan gabatar da Uthman sa'annan sai Ali kenan sai ya zamanto hada hadhihi mas'alatun ajma'a al-ulama fiha ba'da al-ikhtilaf wannan usuliyuna suna tattauna mas'alan nan cewa yumkin a samu al-ijma'u ba'da ikhtilafin sabiq amma la bil aks ba zai yiwu a samu ikhtilafu ba'da ijma'in sabiq ba ba zai yi sahabbai su yi ijma'i yan baya su warware shi ba hada mustahil amma zai yi sahabbai su yi sabani yan baya su yi su yi ijma'i kan wani ra'ayi daya cikin ra'ayoyin da sahabbai suka tafi a kai li'anna ikhtilaf as-sahaba sa'ighun fihi al-ijtihad in sahabbai suka yi sabani qala umar kaza wa qala uthman kaza wa qala ali kaza wa qala sai akalla wa ya fi ƙarfin dalili wanda ya fi ƙarfin dalili shi za a rinjayar to gudun rinjayarwar har ya zama ba wanda ya saba to sai ya zama ijma'i allahiq masaha al-ikhtilaf as-sabiq kun gane wannan ko to kamar wannan mas'alar ke yanzu wanda ya fito ya ce sayyidina ali ya fi sayyidina uthman yake nema ya fifita sayyidina ali akan sayyidina uthman sai a ce kharaqa al-ijma'a kharaqa al'ijma'a duk da shekul islam ibn taimiyya yana ganin wannan inda bai badda'a usmanu ba bai jingina shi zuwa ga ma'asiya ba bai jingina mai kalmomi masu muni ba don dai kawai ya fifita saiduna ali saboda ijtihadin shi akan saiduna usman ba za a ce mai dan bid'a ba lakin fi'luhu hadha khilaful aula abin da ya bai dace yasa yace wa in kanat hadhihi almas'alatu mas'alatu Uthman wa Ali laysat min usul min al-usul allati yudallalu al-mukhalif fiha bata cikin usul wadda za a batar a ce wanda ya saba batace ba a jingina wanda ya saba cikin wannan mas'ala zuwa ga bata inda jumhuri ahli sunna a gurin jumhurin ahli sunna amma ka gane ba tare da tanqisin Uthman din ba ba tare da tanqisin Ali din ba mutumin da ya ce Uthmanu ya fi Ali sai ce to dama ya za a yi ka haɗa sai ya nuna kalan masu yi na alibai da wata falala wannan ɗan bida a nasibi wanda ya ce sai na Ali ya fi Uthman sai nuna to Usman ɗin wa ya ma za a yi ka haɗuwa ne ne ya nuna taɓisi da cin fuska ga sai na wasu wannan ɗan shi'a na fata an gane wani dan ba mai faɗin ƙazamar kalma ga sahabi sai wanda yake wato ɗan shi'a ko wanda yake nasibi ne ba khawariji amma ahli sunna wal jama'a dukkan sahabbai suna mutunta su suna girmama su su suka rungumi wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa idza dhukira ashabi fa amsik dan an ambace sahabbai na ku kame ku ja bakin ku ku shigo su athar sun fassara cewa kar ku ambace su illa bi khair sai da alheri na'am malan yake cewa وذلك آه نعم ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف mas'alar da za a ce wani dan bid'a ne لأن الضلال بمعنى البدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن السلف سكتي ضال سننف مبتدع جزائر سننف مبتدع صاحب هوى سننف مبتدع سيتي مسألة دأكي بدأنتر وأتكنت إتتي مسألة الخلافة تيزو يتي خلافة عثمان باقس قيابة شو قبنت عثمان باقس قيابة أتونا الأنبياء ko shugabancin sayyidina ali ba gaskiya bane wannan dan bid'a ne kun gane wannan ko وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سود أهل السنة سنة إيمان تيوا وانديك خليفة بايا منزو صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي لقى أبو بكر ما بأك وتثم تكانيش لعمر وصود باب سعباني داما أصلا بأتبس كوكر كشنشي ba a taɓa samun kurkushin saɓani tsakanin abubakar da umar wa ya fi falalawa sai dai an samu wasu hatsabibai da suke fifita umar akan abubakar an taɓa yin su yan tsiraru cikin ɗan ƙanƙanin lokaci allah ya tarwatsa su har ma hadisin ƙarya suka ƙirƙiro kan wata falala ta sayyiduna umar wal'iyadu billah to amma zanadika ne ba musulmai ne ba dama sun shigo ne don su haddasa rikici da hayaniya a cikin al'umma wal'iyadu billah so da haka sai ya ce thumma uthmanu thumma aliyun aliyun wannan shine aqida ta ahlus sunna wa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula'i fa huwa adallu min himari ahlihi duk wanda yayi suka zuwa ga shugabancin ɗaya daga cikin waɗannan to hakwara jakin gidan shi da shi ya fi jakin da ke ɗauko mai kashin awaki wato ainihin bata da halaka wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahli sunna suna san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum suna jubunta su suna goyen bayan su wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna kiyaye wasiyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wato ainihin game da game da iyalan gidansa na'am yake cewa haithu qala yawma ghadir khummin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ranar ghadir khum ko ghadir khumma sunan guri udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina gama ku da Allah don magiya ce annabi ina gama ku da Allah ku kula min da iyalan gidana kar ku zubar musu da kimarsu kar ku raina su kar ku wulakanta su na ciki kuma kar ku dinga raba tsakaninsu ce kun rike wannan kun saki wani yadda shi'a da nawasib suka yi sadaka wannan kenan wannan cikin fassarar fadin Allah ta'ala qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba cikin suratu ash-shu'ara ko wannan hadisin a suratu suratu shura afwa wannan hadisin na Zaid ibn Arqam yana cikin sahihu Muslim tambaya da Yazid ibn Hayyan da Husain ibn Sabra da Umar ibn Muslim suka yi mawa zaidu bin arqam cewa kai mutum ne sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ka halarci alkhairi da falala da daraja da albarka mai yawa kaza kaza suka mai tambayoyi sai ce to babu shakka abinda kuka faɗa haka ne ce amma shekaru sun ja mu na yi tsawon rayuwa na ina tuna wasu abubuwa ina mance wasu abinda na ambata ku rike ku haddace abinda na yi shiru kar ku matsa min sai na faɗa sau da taka tsantsan ɗinsu game da lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mun zo wani guri da ake kira ghadir khumma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tsaye da sahabban shi yace ku zama shaida yace dan aikin ubangiji na ya kusa zuwa gare mutuwa kenan yace to zan bar muku abu biyu na bar muku littafin Allah wanda in kuka rike ba za ku halaka ba ba za ku taɓe ba ya yi musu wasiya ya kwaɗaitar da su riƙe littafin Allah ya firgita da su ya tsoratar da su daga saba ma shari'a ta Qur'ani da sunna sannan sai ya ce sannan wa itarati wata riwaya wa ahli baiti ya ce udhakkirukumullah fi ahli baiti wa qala aidan lil abbas ammi manzo Allah sallama wata ran yace ma abbas ammin shi وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني, بني هاشم الهال عباس ياكا ومي قارر وسدق تكين قريش سنا يموا بنو هاشم جفائي سنا نيسان تردسو باسو جرم ماسو فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته سنارا سيدا وندرينا يكي هننسا ba za su taɓa yin imani ba har sai sun so ku saboda Allah sa'annan saboda kusancin da kuke da shi gare ni hadisin Abbas wanda yake cikin Musnad al-Imam Ahmad da Sunan na Ibn Majah wanda hadisin yana da wato ainihin rauni akwai Abu Sabra an-Nakhai cikin isnadin shi wanda yake fi hilin وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم يتي للي ألا يا يزابي تكن زريئة النبي إسماعيل يزابي بني إسماعيل أكن سورا هل واتو متاني لقبائل كنا يزاب لا رباوا معنا akan sauran kabilu wastafa min bani isma'ila kinanata cikin zuri'ar annabi isma'il sai ya zabi kinana adnaniyuna kenan wastafa min kinanata quraisha cikin kinana ya zabi quraishawa ya zabi ainihin wato quraishawa al-arabu al-musta'riba wastafa min quraishin hashim bani hashimin ya zaɓi banu hashim daga cikin ƙuraishawa ƙaba'il ne duka usul ɗinsu ɗaya ne daga ya zaɓi banu hashim daga cikin butun na ƙuraishawa a ƙuraishawa akwai butun bai ƙaba'il akwai fasa'il akwai afghad an gane ko akwai ahya daga cikin butun na ƙuraishu ba mai darajar banu hashim wastafa min bani wastafani min bani hashim nabi sallam ya ce kuma Allah ya zaɓe ni cikin banu hashim kaf banu hashim babu kamar sa kaf quraishu babu kamar banu hashim kaf ainihin wato larabawa babu kamar kinana kaf zuri'ar annabi isma'il alaihi salatu ainihin wato wassalam babu kamar kinana to daga cikin su aka samu banu hashim cikin banu hashim aka samu fiyayyen halitta farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawna azwaja rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ahli sunna suna jubuntar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ummahatil mu'minin wanda suke a iyayen muminai al'ajuri cikin shari'a ya kawo wani athar ko wani ya ce aka ce wani aisha ga wani can ba khawarije yana cewa an tilasti bi ummi ke ba mahaifiyar shi ba ce ta ce ma kuntu li ali da mithlahu ta ma ya zayan haifu irin shi ita uwan muminai ce ba fasikai ba uwan muminai ce ba munafukai ba uwan muminai ce ba kafirai ba daga wanda ya yadda nana aisha mahaifiyar shi ce to mumini ke wanda bai yadda mahaifiyar shi ce ba to fasiki kenan to ina ita ina ayarin fasikai da kafirai da mujrimai wa azwajuhu ummahatuhum in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah kuma suna imanin cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sune matan shi a lahira a aljanna خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده مسمى خديجة الكبرى radiyallahu anha wadda ita ce mahaifiyar mafi yawancin 'ya'yan manzan Allah sosai in ba Ibrahim shine dan gidan Mariya al-Qibtiyya ko amma sauran dukkan suna na Khadija ta haife su wa awwalu man amana bih ita ce farkon wacce ta yi imani da shi malan kamar ya zaɓi ra'ayin cewa alal itlaq Khadija ce ta fara imani kuma ra'ayi ne mai karfi ibn al-Athir ya karfafe shi cikin Usdul Ghaba wa'adadahu farkon wanda ya karfafe manzo sallallahu alaihi wasallama ala amrihi akan lamarin shi na addini da manzanci tace ta ɗebe mai kewa tace kalla wallah la yukhdiluka Allah abada sai Allah ba zai taba kunyata ka ba har la yukhzika Allah abada sai Allah ba zai kunyata ka ba innaka latasilur rahim wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil ash-shar alaikum assalam hatta kai shi gurin warakatubun naufal ta karfafe shi awwalu mu'ayyidin wa mu'abbidin mu'didin lahu subhanahu wa ta'ala khadijatu bint khuwaylid wa kana laha minhu almanzilatu alaliya khadija ta kasance tana da matsayi mai girma madaukaki a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wace ce kamar khadija cikin ku ba ku wasiddiqatu bintu siddiq daga nan sai mai gaskiya diyar mai gaskiya wanda wato ainihin basarok ibn al-ajda yake wasata siddiqatu bintu siddiq al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat ummuna aisha kina radiyallahu anha allati qala fiha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wanda manzo sallallahu alayhi wa sallam ya fada akanta فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فللر عائشة أكن سورا ماتا كمر فللر أبنشن ثريد نيرون كمر دنبنا ما كو ميت فايف هكا أكن سورا أبنشن zaka kwatanta dambun farjajjen nama dan gauraya shi da dan fulawa ko wani abu makamancin haka kaga wannan ba za a kwatanta shi da irin dan waken nan ko wani kuskus ba ko ko irin tuwon laushi da bakar miya ba za su haɗu ba ba su haɗu na la ya sauya ne abada to na na aisha ke shi ne aka yi saɓani alasa irin nisa'i khadija ta shiga ko ba ta shiga ba tun da ai sai da ya ambaci khadija a hadisa ya ce mai kamula minar rijali kathir au kathirun walam takmul minan nisa'i illa maryamu bintu imran وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد سيتي وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام cikin maza an samu kammalallu annabawa manzanni salihan bayi da yawan gaske cikin mata ba wadda aka samu sun samu kamala yace sai wa'annan mata maryam bintu imran mahaifiyar nabi isa alaihi salam da asiya imra'atu fir'aun ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة wadda ita kafin ta bar duniya sai da Allah ya haska mata gidanta ma aljanna sannan sai ce wa khadijatu bintu khuwailid wadda Allah da kanshi yake aikowa a gaishe ta sannan sai ce falalar Aisha ko akan sauran mata kamar falalar Sarid akan sauran abinci to akan sauran mata akai sabani hadda su Khadija ko babu shakka na Aisha falalatta yafi na Asiya da Maryam tunda sahab sahabbai ne na wasu annabawa to sahabban annabawa basu kai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja kamar yanda annabawan basu kai shi daraja kul inna khairal anbiya'i Muhammadun wa ajalla man yamshi 'ala al-kuthba wa ajallu man yamshi 'ala al-kuthban wa ajallu sahbi ar-rusuli sahbu Muhammadin wa kadhaka afdalu sahbihi umaran to amma khadija fatin da ita ta hadu da aisha gurin kasancewa ita ma sahabiya ce ita ma mata ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to an yi sabani suna ganin khadija tafi suna ganin aisha ainihin wato tafi muhim a ce cikin matan annabi khadija da aisha sun fi a zauna lafiya ko kuma dan shi'a ya so ya maka gadar zare ce tsakanin fatima da aisha wa ya fi daraja haka aka mai ibn taimiyya ce a kalli uba ko a kalli miji tunda dukkan su falalarsu tana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kalli uba fatima ba wacce ta kai babanta ya fi baban kowa amma an kalli miji aisha ta fi fatima saboda ita mijinta ya fi mijin kowa in kuma sirina alin ya fi annabi a gurin ka to dan shi'a miji damun haka ne ba ta gayuwa ne shi dan shi'a sirina ali ya fi allah ma a gurin shi inda dan shi'a rafidi wal iyadu billah to sai mu bashi wa iyyakum insha Allah alaikum assalam badar banda Uthman ko Uthman yayi jinyar Ruqayya a wannan lokaci ba sauran sun halatta na